لنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شرندا هدو قوتا وتن ذو الحج وذو الحجة hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wadda ta yi daidai da talatin ga watan shida miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurar a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Usulus Sunna littafi ne na babban malami Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na talatin da ɗaya a cikin jeren giyar darussan da ke gabata ko ke gudana a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a babin da yake magana akan cikar imani ƙaruwarsa da kuma raguwarsa inda muka tattauna cewa yana daga cikin ƙauli da aƙida ta ahlus sunna wal jama'a shine yarda da cewa imani daraja-daraja ne kuma imani mataki-mataki ne yana cika a wasu lokuta ko dangane da wasu mutane yana kuma ƙaruwa yana kuma raguwa ba don imani yana ƙaruwa yana raguwa ba to da sai zamto mutane daidai wa daida suke a imani tsakanin annabawa da waɗanda ba annabawa ba salihan bayi da waɗanda ba salihan bayi ba sai zamto imaninsu sun zama ya zama daidai wa daida sai zamto wanda imaninsa ya yi kau ko kuma wanda ya riga daga cikin magabata ko cikin ainihin sahabbai da sai zamto ba shi da wata falala akan wanda ya riga din wanda wannan wato ba aqida bace ta ahlus sunna wal jamaa da haka mu'minai za su shiga aljanna amma wannan ƙari da ake samu na imani to za a ga suna da fifikon daraja a aljanna ɗin Allah ta'ala ce wato unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd sai Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajatin wa akbar wa akbaru wa akbaru tafdilan wannan ya nuna cewa a nan duniya ma Allah ya fifita wani akan wani to ballantana kuma a ranar tashin alkiyama mun karanta hadisi mai lamba ta ɗari da talatin da shida da hadisi mai lamba ta ɗari da talatin da bakwai ɗari da talatin da takwas da ɗari da talatin da tara har zuwa hadisi mai lamba ta ɗari da arba'in da ɗaya duk waɗannan hadisai kamar yadda muka karanta suna tabbatar da abin da wannan babi ya ƙunsa na imani yana cika imani yana ƙaruwa imani yana raguwa yana cika ya kuma ƙaru da ayyukan ɗa'a kamar yadda yake tawaya da ayyukan saɓan Allah wannan shi ne kusan dukkan abin da muka karanta a darasin da ya gabata da haka za mu ƙarasa wannan babi za mu tashi hadithi na 142 alal mu'allifi ta'ala wa haddathani ishaq عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني رجال عن الأوزاعي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على ثلاثين وذكر الحديث وفيه وكفوا عن قال لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك ابن أبي زمنين يكتوى وحدثني إسحاق إسحاق يا زن كدني وانا حديثي دقى أسلم دقى يونس دقى ابن وهب ابن وهب يكتوى wasu mutane sun bani labari sun ce kuma sun jiyo ne daga al'auza'i shi kuma imamul auza'i daga malam hasanul basari hasanul basari ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce buniyar islamu ala talafin an gina musulunci akan abubuwa guda uku fa zakara haditha sai ya ambaci hadithin wa a cikin hadithin wa ku kame an ahali la ilaha illallah ku kame gabarin masu cewa la ilaha illallah la tukaffiruhum kada ku kafirta masu cewa la ilaha illallah bi dhanbin saboda wani zunubi da suke aikatawa wala tashhadu alaihim bi shirkin kada kuma ku shaida ku ba da shaida ta shirka a kansu saboda wani aikin saƙo da kuka ga ainihin wato suna yi wannan hadisin isnadin sai yana da rauni kuma bayan raunin ma hadisi ne mursal a cikin isnadin dai akwai ishaq akwai kuma malaminsa aslam wanda bayanin ya gabata a hadithi na bakwai haka kuma a cikin isnadin akwai wasu wayanda ba san ko suwaye ba akwai al-mubhamuna wayanda ba san suwaye ba wayanda suka yi ruwaya daga al-auza'i shin amintattun mutane ne shin makaryata ne ko wani haka ba za a iya sani ba kawai an ce an rijalin ko haddad akhbarani rijalun wasu mazaje sun bani labari wasu mutane suwaye wayannan mutanen ba a san ko suwaye ba nagartattun mutane ne amintattu da ake karɓar ruwaya daga gare su ko kuma rufa-rufa ne waɗanda ba a karɓar ruwaya su to rashin sanin haka ya sa an samu ibhami a cikin wannan hadisin da haka ba za a iya yin hukunci da ingancin labarin su ba haka kuma wannan hadisi yana daga cikin marasil na Hassan al-Basri marasil Hassan al-Basri kuma da'ifa ne kamar yadda bayani ya gabata a hadisi na uku sai dai hadisi yana da shahid daga hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda Imam Tabarani a cikin al-Awsat Abu Nu'aym a cikin Hilya dukkan su sun ruwaito ta hanyar Abdurrahman ibn Khallad ad-Duri الدور آه وتو آه عبد الرحمن ابن خلاد الدورقي دغ سعدان ابن زكريا الدورقي دغ اسماعيل ابن يحيى دغ سفيان ابن ابي اسحاق دغ الحارث sannan ta wani isnadin daga alfa'i daga yahya ibn abi kathirin daga sa'id ibn al-musayyib daga ali haka kuma daga ibn jurayz daga abin zubair daga jabir marfu'an imam tabarani bai ruwaci wannan hadisin daga tauri ba da auza'i da ibn jurayt ko imam tabarani ke cewa babu wanda ya ruwaci wannan hadisin daga imam tauri da auza'i da ibn jurayt sai isma'il sai isma'il abu ne ainihin ke cewa wannan hadisin hadisi ne garibi daga hadisin sauri da auza'i da ibn jurayj isma'il ibn yahya shine wanda ya kadaita wajen ruwaito wannan hadisin wa huwa taymi shi kuma sa'dan ibn zakariya daga wajen sa yaji aka imamu al-haythami a cikin mijma'i zawaid shi ma da ya kawo hadisin sai ce a cikin isnadin akwai isma'il ibn yahya at-tamimi kana yada'u al-hadith yace ya kasance yana kyankasar hadisan ƙarya da aka wannan hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba قال إسحاق قال حدثني قاسم ابن أصبغ عن محمد ابن عبد السلام عن أبي جعفر محمد ابن وهب عن عباس ابن عفان قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال سأل رجل جابر بن عبد الله ونمتن يتنبي جابر بن عبد الله هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا شنكو صحابي كن كسنتي كنا كرا ونمتن دقسكم ما أبوتا ألم القبلة أمتيش دكافري قال معاذ الله جابر بن عبد الله يتي الله يتري الله يكيه قال فهل تسمونه مشركا kukan ambaci wani mutum da gashi yana kallon alƙibla kuma ku ce masa mushriki a ba yace ba ma yi in ka kalli wancan hadisi wanda ya gabata da cewa isnadin sa bai da rauni wanda aka ce wato akami daga subul da baka da kafurta wani mai cewa la ilaha illallah saboda wani zunubi da yake aikatawa kar kuma a ce mushriki ne saboda wani laifi da yake aikata a wannan kuma sai aka tambayi jabir dan abdullah shin su sun kasance kukan ambaci wani mutum musulmi da a zahiri ana ganin yana kallon alƙibla ku kira shi da suna kafiri saboda wani aiki da yake aikatawa na sabo jabir ya ce allah kiyaye mu ba ma yin irin wannan katsalan nan ba ma yin irin wannan sakin baki mu duba wani wanda musulmi ne babu wani abu na zahiri da ya warware musuluncinsa bai aikata wani aiki daga cikin ayyukan da ke warware musulunci ba bai faɗi wani lafazi wanda waɗannan lafuzan na daga cikin lafuzan da ke warware wa mutum imani ba dan kawai yana saɓan Allah ko ƙarya ko shan giya ko gulma ko wani abu mai kama da haka bace masa kafiri ne ko mushriki ya bi ce ba ma yin haka wannan asar ɗin shi ma imamu tabarani ya fitar da shi a cikin al'ausar haka a cikin al-kabir haka majma'i zawa'id haka abu ya ala al-mawsili haka kuma al-matalib al-aliyya shi ma a cikin wato na uku shafi na casa'in da biyar ya kawo shi al-haifami a cikin majma'i zawa'id a mujalladin sanadin shafi na ɗari da bakwai ya ce rijaluhu rijalu sahih yani rijalu abi ya'la ma'ana wato mazajen da wato rijal na abu ya'la al-maisili wato mazaje ne waɗanda suke rijalu sahih ibn hajar al-hafiz a cikin al-baqali na uku raqam na 2976 yace sahihun da haka wannan asar ɗin da aka samu sahabbai ba sa kafurta junansu sahabbai ba sa sanya wani daga cikinsu su sa masa wato suna mushriki saboda wani kuskure da yake aikatawa wannan ba ɗabi'ar sahabbai ba ce kenan ba halayya ce ta magabata na ƙwarai ba kafurta wanda yake musulmi ma'abocin kallon alƙibla saboda wani tuntuɓe ko wani kuskure da yake aikatawa قال حدثني إسحاق قال حدثني أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن الحسن ابن عمارة عن الحكم ابن قتيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم ابن قتيبة يكتشوى من الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تنزلوا على عارفين المهبطين الجنة kar ku saukar da masana Allah malamai ku saukar da su gidan aljanna ku ce ai malamwa da ɗan aljanna ne ko malamai ɗan aljanna ne ko ainihin wato kar ku yi haka wannara kamar yadda kuma kar ku saukar da wani daga cikin su a wuta ku ce ai malamwa da ɗan wuta ne ko malamai ɗan wuta ne hatta ya kuna Allahu huwa allazi yaqdi bainahum yawmal qiyamah sai ku bari har sai zuwa ranar tashin alkiyama Allah zai yi hukunci tsakanin bayansa a nan za a gane suwaye ɗan aljanna na hakika a nan za a gane suwaye yan wuta na hakika amma a nan duniya ba a kallon wani mutum saboda nagartarsa da kirkinsa da bin Allahnsa ka yanke cewa wani ɗan aljanna ne ba a cewa wani ɗan aljanna ne sai da nassi kamar yadda ba za ga wani yana ta ayyukan kuskure da ayyukan sabon Allah ka yanke kai tsaye kawai ka ce wani ɗan wuta bane wannan yana daga cikin alƙawlu ala Allah bila ilmi kuskure ne wannan hakikanin ɗan aljanna da ‘yan wuta in ba nassi to sai dai a jira sai an je ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama a nan za a gane suwaye ‘yan aljanna suwaye ‘yan wuta amma a nan duniya sai dai kyautata zato a iya kallon mutum a ga nagartacce ya ce muna yi wa wani kyakkyawan zato insha Allah yana daga cikin waɗanda Allah zai sassa a aljanna ba yankewa kai ba kyakkyawan fata ne da kyautata zato wannan ba matsala kamar yadda ka ga wani yana kuskure da yawa yana aikata zalimi ka ce kai wani fa muna ji masa tsoron in ya mutu a haka akwai yiwuwar Allah ya sa shi a wuta kaga wannan shi ma ba yankewa kai ba to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su dinga yin hattara ba a ganin wani mutum saboda kirkin sa ce wani dan aljanna ne ba a ganin wani saboda saban da yake ya ce wani dan wuta ne wannan yana daga cikin abin da baya cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a wannan hadisin isnadinsa yana da rauni kwarai domin hadisi ne mun kafe domin a cikin isnadin an samu alhassan ibn imara al-kufi alƙali ne a bagdad amma maturuci ne ba a karɓa hadisinsa ka duba al-mizan mizan na itidal ka duba al-mughni ka duba at-taqrib haka kuma munqati'ul kadhalik hadisin akwai inqita'i a cikin sa saboda al-hakam ibn utayda al-kindi duk da cewa fika ne mutumin kirki wanda ya rasu a shekara ta 113 yana da ainihin wato shekara 60 da yan kai sai dai ruwayarsa daga wasu daga cikin sahabbai kamar zaid bin arqam bata tabbata ba haka daga wasu daga cikin tabi'ai ruwayarsa daga wasu da yake yiwa daga wasu cikin tabi'ai kamar alkama ibn waqas da ubaida as-salmani ita ma duk bata tabbata ba ka koma ka duba almarasin na ibn hatim ibn wato ibn hatim a shafi na arba'in da biyar da kuma tahzibul kamal da jami'u tahsin to duk wannan ka duba za ga wannan asar din ko da yake bai ji daga wasu daga cikin sahabbai ba bai kuma je daga wasu cikin tabi'ai ba ana kirga shi ne daga cikin tabakar asba'u tabi'in da haka abin da ya fi dacewa a ce bai ji wannan magana daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin yana daga cikin tabakar atba'u tabi'in kaga bai yi zamani da sahabbai ba ma almajirin tabi'ai ne bugu da ƙari a haka kuma ya shahara da yin tadlisi ya shahara da yin ne tadlisi ya shahara da yin tadlisi ya shahara da yin tadlisi waye muke magana a kansa na'am الحكم ابن عتيبة الكندي يا شهر da yin tadlisi kuma gashi a nan bai ruwaito hadisin da sigar wato bai sarraha cewa ji yayi ba wanda idan kamar yadda muka sha karanta idan malami yana daga cikin masu tadlisi amma idan yayi ruwaya wato wato ya sarraha sama'a yace ya ji to ana karɓar ruwayarsa to a nan shi kuma alhakam ibn utaiba bai yi haka ba ka duba ɗabaƙatul mudallisin za a ga ƙarin bayani a shafi na hamsin da takwas sai dai hadithin yana da shani daga hadithin zaid bin arkar marfu'an wanda a barani a cikin alkabir ya kawo shi ta hanyar muhammad ibn ya'la ibn zambur daga umar ibn subah daga khalid ibn maimun daga nufai ibn al-haris عنه بلاوه سيدي وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض إسناد سا دهو لنا دوكا دهو domin Muhammad ibn Ya'ala Zambur da'ifi ne ka duba a takare shafi na 514 haka Umar ibn Sabah maturuki ne ibn Rahuya ya ce mutum wato ya ce makaryaci ne ka duba a takare shafi na 414 da kuma nufai ibn haris abu dawud ya ce maturukun wato ba yake da hadisinsa kazzabahu ibnu ma'in ibnu ma'in ma wato ya ce makaryaci ne shi ba ka duba a takare wato shafi na 565 da aka ga kenan duk waɗannan marwaitan da suka zo duk taron marasa inganci ne suka taru a cikin isnadin haka alhaifami a cikin mujma'in zawa'i ya ce har wayo a cikin isnadin akwai nufayin ibn al-hari wa huwa da'ifun shi ma da'ifu ne shi yasa aka ce zulmatun ba'du ha fawqa ba'du haka dai hadisin yana da shawara yana da wani shahidin daga Aisha radiyallahu anha wanda Imam Dailami ya kawo a cikin Al-Firdaus wato Musnadul Firdaus a mujalladin sa na biyu rakam na dubu uku da ɗari biyar a da ɗari dubu uku da talatin da biyar da aka hadisin isnadin sa yana da rauni kuma rauni sosai haka bai inganta ba قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن ابن مهدي قال حدثنا إسماعيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر على أي حال يموت فإن ختم له بخير رجونا أن يصيب خيرا وإن ختم له بغير ذلك خفنا عليه yace ibnu wahab ya ba da labari daga ibnu ibnu wabbah shi kuma ibnu wabbah daga musa ibnu muawiya musa ibnu muawiya shi kuma daga ibnu mahdi ibnu mahdi yake cewa isma'il ibnu yunus ya zantar da mu wannan hadisin daga abi ishaq daga abi ubaida shi kuma daga abdullahi ibn mas'ud Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa kunna la naqulu fi rajulin shay'an mun kasance mu sahabbai ba ma yin wani comment game da wani mutum ba ma iya cewa ƙala mu ce wani abu akan wani mutum hatta nanzura har sai mun jira ala ayyi halin ya mutu mun ga a wani hali zai mutu wato sahabbai sukan jira kuma wato duk gaggawar unguwar gobe ta bari a hayo ko abin da malam bahaushe yake cewa da ka duk gaggawa ka tunkuɗa mutum wata ko ka kafarta shi jira shi jira in Allah ya maka tsawon kwana zai mutu kafin kai to kaga sai a ga a me ya mutu akan abin da ya mutu to kila sai ya zama a hukunta shi akan haka sahabbai suka ce Abdullahi dan Mas'ud ya ce mun kasance mu sahabbai ba ma cewa wani abu akan wani mutum har sai mun jira mun ga ala ayi halin ya mutu a wani hali zai mutu fa in kutima lahu bi khairin idan ya cika da imani ya cika da alheri rajauna an yusiba khairan sai mu yi masa fatan zai samu alheri aka ce ai yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce karshen kalmar da ya furta daga ita ya mutu to kaga ya cika da alheri da aka sai mu yi fatan insha Allah muna kyautata mata muna kyautata mata muna kyautata masa zaton alkhairi وإن ختم له بغير ذلك idan kuma ya cika da wani imani ya cika ba da alheri ba a gan shi ya kutunci ma'ashar sannan sai ya mutu ko da kwalbar barasa a hannunsa abuge ya mutu ko a fashe da makami aka kashe shi ko wani laifi irin wannan ko ya je gidan boka ko wani abu mai kama da haka sai ya mutu a haka Bilal dan Mas'ud yake ta khifna alaihi sai mu ji masa tsoro da an ce ai wani ga yanda ya mutu sabai sai su ji tsoron anya wannan to ba za da su iya cewa ga makomarsa ba amma dai suna ji masa tsoro wannan shine abin da ya kamata ka gane game da aqidar ahlus sunnati wal jamaa ba so ake a kori mutane daga musulunci ba so ake musulunci dinga samun karuwa da haka ba zai yiwu ba ka da hujja ko dalili babu nassi ka dinga kafarta mutane wannan kuskure kuma baya daga cikin tsari na magabata na kwarai na wannan al'umma wannan hadithin isnadin sai yana da rauni shi ma kuma hadithi ne mun kafa domin maganganu sun gabata akan ibnu babba tun a hadithin farko wa ba su yawo in ka cire ibnu rabah sauran fa kulluhum thiqat sai dai kuma hadisin akwai inqita'i tsakanin abi ubaida da mahaifinsa abdullahi bin mas'ud shi ma bayanin irin wannan wato gabar ya gabata a hadisi na 55 a kai ba kabi ba za a ga abin da muka faɗa game da wato abu ubaida tsakaninsa da mahaifinsa abdullahi bin mas'ud akwai inqita'i ka koma ma ka ji abin da malam ya faɗa a can a hadisi na 55 amma dai a takaice hadisin shi ma wato asar din bai inganta ba قال ابن وضاح قال اخبرني زهير ابن عباس قال كل من ادركت من المشايخ مالك بن انس وسفيان وسفيان بن عيينه وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون احدا بذنبهم ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر ومن سالك هذا فهو عندهم مبتدع ابن وضاح yake cewa zuhair ibn abbas ya karantar da shi wannan hadisin wannan asar din sai yake cewa ibn zuhair ibn abbas yake cewa adaratu min al mashayikh na riski Allah ya sa na yi tsawon ko Allah ya tsawaita min ran wasu daga cikin manyan malaman musulunci har na riske su kamar Malik ibn Anas Imam Malik wa Sufyan ibn Uyayna da Imam Sufyan ibn Uyayna irin su Isa bin Yunus Ubayr bin Iyad Abdullah ibn Mubarak Waki' ibn Jarrah da wasu daga cikin manya-manyan malamai magabata Zuhair yake cewa Ibn Abbas yake cewa ya riske su da wasu su ba sun kasance la yukaffiru na ahadin ba sa kafirta wani mutum bizannin don yana aikata wani zunubi wala yashhaduna li ahadin annahu fil janna ba sa ba da shaida ga wani cewa dan aljanna ne wa in lam ya'si Allah ko da bai taba saba Allah ba su a ganin su to ba sa cewa wani dan aljanna ne wala annahu fil nar kuma ba su cewa wani dan wuta ne wa in amilal kaba'ir ko da yana aikata manya manyan laifuffuka wa man khalafa hada wanda ya saba wa haka fa huwa indahum mubtadi su a wajen su dan bid'a ne duk wanda suka ga yana kafurta wani wani mutum musulmi saboda zunubi ko suka ga saboda kirkin wani suna cewa dan aljanna ne ko saboda saban Allah wani suna cewa dan wuta ne to a wajen magabata irin su imam malik irin su sufyan ibn uyayna irin su isa ibn yunus hudayl ibn iyad waki ibn jarrah abdullah ibn mubarak su a wajen su wannan mutum dan bid'a duk wanda kaje yana cewa wani haidan aljanna ne su a wajen su mai irin wannan karambanin da azarbabi dan bid'a duk wanda suka ji yana cewa ai wani dan wuta ne saboda yana aikata wasu kurakurai da saban Allah to su a wajen su wannan dan bid'a ne قال ابن وضاح وقال لي يونس ابن عبد الأعلى الزم هذا ولا تدع وقال حسين بن الحسن المروزي نعم هذا هو الحق ولا يكون خلافه إلا زنديق ابن وضاح يكتشوى يونس ابن عبد الأعلى يا فقامه babban malami Yunus ibn Abdul A'la ya faɗa wa Ibn Wadda yace in zam haza ka lazumci wannan aqida na karka kafurta wani mutum musulmi saboda yana aikata wani zunubi ka lazumci wannan aqidar ta karkacewa na dan aljanna ne saboda yana aikin kirki baka taba ganin ya saba wa Allah ba ka lazumci wannan aqidar ta cewa karkacewa na dan wuta ne saboda yana aikata wasu laifuka ka kwamfuji wannan kakka faɗa ka in zan haza ka lazimci wannan wala ka ba'an karka bar shi ka lazimci wannan aƙidar karka bata ka lazimci irin wannan manhajin karka bar shi wa qala husayn ibn al-hasan al-husayn al-husayn ibn al-hasan al-marwazi shi ma yace na'am yace haka ne hada huwa al-haq wannan ita ce magana ta gaskiya wala yaqulu khilafahu illa zindiqun ba wanda zai faɗi saɓaninta sai zindiki an gane ko zindiq shine dalil khabithun munafiqun duk kalmar zindiq tana ɗaukar su babu mai faɗin wannan illa zindiqun za ka iya cewa illa ba sai ɓatacce babu mai irin aƙidar kafirta musulmi ya ce saboda musulmi yana aikata wasu wani kuskure ya ce ya kafirta ko kuma ya ce wani saboda kirkinsa ɗan aljanna ne ko wani saboda kuskurensa ɗan wuta ne babu nassi daga Allah ko daga manzo to babu mai faɗin wannan sai zindiki ma'ana sai fatacce au khabisun ko mai gurbatacciyar aqida au munafiqun ko munafiki ina fata an gani babu بالاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات في منهم بعد دا عشرين دا تفص أشكو وانا اللي ibn abi zamanin ya ce babi ne filistigfar da yake magana akan neman gafara ni ahalin kiblati ga musulmi masu kallon alkibla kai a matsayinka na musulmi ahalin sunna ka zamto kana nemawa sauran musulmi ɗan uwanka gafara in sun mutu wassalati ala man mata minhum da kuma yin sallah ga duk wanda ya mutu daga cikin musulmi in dai mutum musulmi ne in ya mutu a sallace shi ala muhammad muhammad ibn abi zabarin rahimahullah ta'ala yace wa ahli sunnati la ya'budu an ahad min ahli al-qibla yace ahli sunna wal jama'a ba sa sanya hijabi da labule na neman gafara ga ɗaya daga cikin mabuta al-qibla ahli sunna ba sa sanya wani shamaki da zai hana su nema wa wani daga cikin ma'abota alƙibla gafara wala ya rauna ahlus sunna ba sa ganin an tuturaka salatu a ƙiyin sallah alaman mata din ga duk wanda ya mutu cikin musulmi ma'ana ahlus sunna ba sa ganin ba su da ra'ayi ko aqidar a ƙiwa mutum sallah bayan kuma musulmi ne wa in kana min ahli al-israfi ala nafsihi ko da ya kasance daga cikin mutanen da suka yi wa kansu tabargaza ko da yana daga cikin irin mutanen da suka yi wa kansu ta'adi da barna ma'ana yana daga cikin wanda suka yi tabka tabka da sabon Allah wa qala azza wa jalla li nabiyyi alaihi salatu wassalam Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa wa annabinsa alaihi salatu wassalam wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafarar zunubanka ka kuma nema wa muminai gafara mazansu da matansu suratu muhammad aya ta sha tara wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim Allah ta'ala ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha sai ce wa salli alaihim Allah ta'ala ya ce kai musu addu'a inna salataka lalle addu'arka sakarun lahum wata nutsuwa ce gare su kaga ba a ce wane ban da yana ba na fatan gane wannan aya cikin suratul tauba aya ta 103 قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني يحيى ابن أيوب عن إسحاق ابن سيد عن عطاء بن خراسان عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه مثل ما دعا به ممن مضى وممن بقي ابن أبي زبن يكتا ابن أوات إسحاق يا كرم تدشي وانا حديثي شيكما يجي وانا حديثا دقى أسلم شيكما أسلم يجي حديثا دقى يونس Yunus shi kuma ya jiyo hadisin daga Ibn Wahab Ibn Wahab yake cewa Yahya bin Ayyub ya ba shi labarin wannan hadisi daga Ishaq ibn Usayd shi kuma daga Aba al-Khurasani shi kuma Aba al-Khurasani daga Hasan al-Hasan al-Basri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man da'a lil mu'minina wal mu'minat duk wanda yake yi wa mu'minai maza da mata addu'a raddallahu alaihi mithla ma da'a bihi Allah zai dawo masa da irin abin da ya yi addu'ar da shi, mimman ba daga abin da ya wuce a rayuwarsa wa mimman baƙiya da kuma wato mimman ba daga duk wanda ya shuɗe ya wuce wa mimman baqiya da kuma duk waɗanda suka yi saura ma'ana duk wanda yake nema wa mu'minai dan uwansa gafara Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minati nan da kake duk sanda kai wannan sai Allah kai ma yayi maka irin wannan sai Allah ya dawo maka da irin addu'ar da kai wa ƴan uwanka mu'minai waɗanda suka shuɗe da waɗanda suka yi saura ka kai kai ka kai gobarar titin wato riwa ma ka ce ina fata an gane ka nema wa mu'minai gafara an gafarta ma kai ma an dawo da nema an wato yi maka kwatankwacin addu'ar da kai ga waɗanda suka shuɗe da kuma waɗanda suka yi saura ana hadisin isnaduhu da'ifun wa huwa mursal na san waɗanda suke biye da wannan littafin kuma suna fahimtar kalikancin da malai yake kawowa inda zan tashi ɗaya daga cikin su zai iya warware wannan dan mun karanta irin makamancin irin wannan a baya a cikin sinadin akwai ishaq an fahimta wata ran zan nuna wani dai ina jin cikin wanda nake ganin suna da hazaka suna fahimtar wannan kalikancin in ce me yasa wannan hadisi ya zama da'ifi kaga an ce da'ifun ne kuma mursal ya zama da'ifi saboda a cikin isnadin akwai ishaq shi kuma mun sha yin magana a kan shi ishaq din ba shi kaɗai ba ma har da malamin sa aslam tun a hadisi mai lamba ta bakwai a gaya mana waye ishaq din nan waye aslam din nan ba a karɓar hadisin shi in kai rika wannan da ka ji an ce a wato abin nan da ka ji an ce ishaq kuma ka ji an ce daga aslam to kawai ka ja layi haka kuma akwai ishaq ibn asid ko usaid wato ana karanta shi da asid da asid wato ishaq ibn asid bil fati da fata amma ina jin a wannan littafin namu kamar usaid ya kawo da ko usaid asid ne sai ku gyara an gane ishaq ibn wa asid al-ansari abu hatim ya ce shaykhun laysa bil mashhur لا يشتغل به إمام الذهبي yana mai ta'aliki a kan ƙaunin abi hatim ya ce haddaka anhu yahya ibn ayyub wallai wa huwa ja'izul hadith ibn abi yace majhul ibn hajar yace fihi da'afun ka duba tahzibul kamal ka duba al-mizan na i'tidal ka duba al-mughni da at-taqrib sannan banda waccan illar kuma hadithin mursal yana daga cikin marasil nawa hasan al-basri yana daga cikin marasil na hasan al-basri shi kuma hasan al-basri mun ce marasil din sa menene da'ifa kamar yadda mun sha karanta wannan shi ma ya gabata ta hadisi ma'ana bayani akan marasil na Hassan al-Basri da'ifa ne tun a hadisi na uku muka fara na kusan da abin da ake faɗa wani lokaci maimaici an bayyana ko da haka hadisin ba shi da inganci ta fuskar isnadi wa akhbarani wa an ibn wadah an zuhair ibn abbas qala kana man adraku min al-mashayikh يرون ألا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل yace ibn wahab ya karantar da ya ba da labari daga ibn wabbah daga zuhair ibn abbas zuhair ibn abbas yake cewa kana man adaraktu min al-mashayikh wato cikin waɗanda na riska daga manyan malamai sun kasance yarauna suna ganin Allah tutraka salatu kar a ƙin sallah ala ahadin min ahlil qibla ga wani daga cikin ma'abota alqibla wa in amila ayi amalin ko da fa ya aikata ya aikata kowane irin aiki ina fata an gane Zuhair bin Abbas yace ya riski malamai da dama cikin malamai ya karanta kuma ya ga mana cikin malaman da ya riska irin su imam malik irin su isa bin yunus ko irin su kudair bin iyad irin su ibn mubarak da ire-iren su ya riski irin waɗanda ya riski waɗannan manyan malamai to ya riske su suna ganin kar a ƙiyin sallah ga wani musulmi da ya mutu ko da ko ya aikata kowane irin aiki na kuskure matukar abin da ya aikata din nan ba kafirci bane matukar laifin da mutum yake aikatawa bai kai kafirci ba to ba za a ƙi masa sallah ba na ba ta gani ba za a ƙi masa ne ba sallah قال وحدثني ابي سعيد ابن فعلول عن العناقي عن عبد الملك رحمه الله انه قال السنه ان يصلى على كل من وحد الله وان مات مسرفا على نفسه بالذنوب وان فعل الكبائر اذا كان مستمسكا بالتوحيد مقرا بما جاء من عند الله فانه يصلى عليه واثمه على نفسه وحسابه على ربي وهو عندنا مؤمن بذنبه إن شاء الله عذبه وإن شاء إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ولا نخرجه بالذنوب من الإسلام ولا يوجب له بها النار حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه ويسيره إلى حيث شاء من جنة أو نار إلا أنا نرجو للمحسن ونخشى على المسيء المذنب بهذا ندين الله وبه نوصي من اقتدى بنا وأخذنا بهدينا وأخذ وأخذ وأخذنا بهدينا وهو الذي عليه أهل السنة وجمهور هذه الأمة ابن أبي زمن yake cewa abi sa'id ibn fa'lun ya zantar da shi wannan hadisi daga al-iraqi daga abdul malik rahimahullah abdul malik rahimahullah yake cewa as-sunnatu sunna an yusalla ala kulli man wahada Allah shine ayi sallah ga duk wanda ya mutu yana kadaita Allah in ne an san wannan mutum ya mutu da tauhidi yana kadaita Allah to ayi masa sallah wa in mata musrifan ala nafsihi bidurub ko da fa ya mutu yana mai yi wa kansa ta'adi da taɓargaza na yin zunubai wannan illan da ya kansa tana komawa zuwa kansa amma tun da ya mutu da tauhidi ba za a yi masa sallah ba wa in kanin kaba'ira ko da kwa laifuffukan da zunuban da ya aikata din kaba'irai ne manyan zunubai ne idan kana mustamsikan da tauhidi in dai ya kasance mai riko da tauhidi ne muqirran bima ja'a min indillah yana mai yadda da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala fa inda hu salla alaihi to za a yi masa sallah wa ismuhu ala nafsi laifin da ya aikata yana kansa wa hisabuhu ala rabbi hisabin da za a yi masa yana da ubangijinsa wa huwa inda na mu'minun mu a wajen mu mu'mini ne bi zambihi duk da zunubansa wannan kuma wancan su tsakaninsa da Allah in sha Allahu azaba in Allah ya ga dama ya masa azaba wa in sha'a ghafara la in Allah ya ga dama ya masa gafara wala tukhrijuhu bidh-dhunubi amma saboda yana aikata zunubai ba za mu fitar da shi minal islam daga musulunci dan yana shan giya ko yana ainihin wato a zina ko yana ƙarya ko yana wasu laifuka irin wannan ba za mu fitar da shi daga musulunci mu ce saboda shan giyarsa ya zama kafiri ba ko ya zama ba musulmi ba wala yujibu lahu biha an-nara kuma wannan laifuffukan da yake ba za wala yujibu lahu biha annara ba za a wajabta masa wuta da wannan laifin da yake aikatawa ba hatta ya kuna Allahu alladhi yahkumu bihi har sai a jira Allah madaukakin sarki shi zai masa hukunci game da abin da yake aikatawa din nan ko ya aikata bi ilmihi da iliminsa wa yusayyiruhu Allah shi zai tafiyar da shi ila ya sha inda ya ga dama min jannatin aunarin aljanna ko wuta ba kada ba hurumin ka bane na ba abin da ya shafe ka ba ba hurumin ka bane illa sai dai kawai mu anna narjulul muhsin muna fata da kauna ta rahamar Allah da mai kyautata aikinsa wa nakhsha muna jin tsoro a alal musii'il mudhnibi da duk mutumin da yake mummunan aiki mai yin zunubi wannan muna jin tsoro iyakarta kenan duk mutumin da aka ce mutumin kirki ne muna kyautata masa zato a wajen Allah duk mutumin da aka ce mutumin banza ne yana aikata saban Allah muna ji masa tsoro iyakarta kenan dan wuta ne a mu da ba mu faɗa ba wancan da muke kyautata masa zato dan aljanna ne a ba za mu ce dan aljanna bane saboda mukullin aljanna da na wuta ba a hannun mu yake ba an fahimci wannan to wannan hadisin hadisi ne wanda shi na isnaduhu da'ifun me yasa ya zama da'ifi walidu ibnu abi zamanin baban mai littafin shi ma da'ifi ne kaji adalci irin na malaman hadisi babu kara babu kara babu yar cikin gida mahaifin mai littafin ibnu abi zamanin shi ma da'ifi ne in yazo a cikin islami ba a karba kuma yadda mun sha karanta a baya abin ba yar burin burin bace ba yar cikin gida bace farkon wanda ya bawa islamin wannan hadisin matsala mahaifin ibn abi zamani an gane wanda an yi magana a kansa tun a hadisi da hudu ba shi kadai ba ga sa'id ibn fadun shi ma bayanin sa ya gabata a hadisi na saba'in da takwas haka abdul malik shi ma bayanin sa ya gabata a hadisi mai lamba ta saba'in da takwas da haka wannan shine matsaloli ko illolin isnadin wannan hadisi نعم إسناد بابا إسناد بابا يهوزة وحدثني أبي عن سعيد بن فعلون يوا توسيك سا an gane ko? sai ku rubuta wa haddathani abi an gane an sa'id bin falun an ɗin kawai na kusa ba a bi sa'idin ba ne an gane ko aini ne da na zo karanta da cewa haddasa ne a bi sa'idin ko to wa haddasa ne a bi an sa'id bin fa'lun an gane ko yawa an sa'id bin fa'lun da aka ji kenan akwai mahaifin ibn abi zamanin a cikin isnadin ko da aka hadisi yana da rauni saboda wannan bi hada nabiyullah da wannan muke bauta wa Allah wa bihi kuma da wannan aqidar nusi muke yin wasiya manikta da bila ga duk wanda yake koyi da mu wa akhadna ko wa akhadha bi hadina kuma yake yin riko da irin koyarwar mu wa huwa alladhi alayhi ahlus sunna wannan aqidar ita ce wannan abin da kaji mun karanta shine abin da ahlus sunna suke kai ko da kaji wani yana yin sabanin wannan to ba ahlus sunna bane ko kuma ya sauka daga tsari da manhajin ahlus sunna wa jumhuru ahli umma kuma wannan shine fahimtar mafi yawan malaman wannan al'umma قال عبد الملك رحمه الله ومعنى حديث عبد الله بن عمر إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسلموا عليهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم إنما يعني نأخذ بذلك الرجل في خاصة نفسه ولا يعني أن الصلاة تترك عليهم أصلا عبد الملك عبد الملك يكتشوى ومعنى حديث عبد الله بن عمر معنى حديث عبد الله بن عمر da Abdullahi dan Umar yake cewa idza laqitum sharabatal khamr idan kuka haɗu da mashaya giya wala tusallimu alaihim kar ku musu sallama wa in maridu idan mashaya suka yi rashin lafiya fala ta'uduhum kar ku je dubiyar su wa in matu wata ce wannan mashayi ne mai shaye-shaye ne in ya mutu fala tashhaduhum kar ku halarci jana'izar su abinda Abdullahi dan Umar ya faɗa kenan an gane ko to na farko dai shi ma hadisin da'ifi hadisin da'ifi sa'id ibn mansur ya fitar da shi mawqufi kamar yadda zuwa cikin al-fatul a cikin fatul bari mujalladi na 11 shafi na 41 hadisin da'ifi ne cewa idan kun haɗu da wato mashaya giya kar ku musu sallama in sun yi rashin lafiya kar ku dubo su in sun mutu kar ku je jana'izar su to hadisin bai inganta ba ta fuskar isnadi to ko da ba misali muka dauka ya inganta inna ma ya ali sai abdul malik yake so ya fassara ma ma'anar hadisi ma'anar wannan magana ta abdullahi dan umar sai ce inna ma ya ali abinda abdullahi dan umar yake nufi na aqudu bi zalika ar-rajul za mu yi riko za mu yi riko da wannan mutum shi fi khasatu nafsi a karan kansa shi kadai wala ya'ni anna salata tutraku alaihim amma ba yana nufin za a ƙi musu sallah bane aslan an gane ko inna ma ya'ni abinda abdullahi dan umar yake nufi na akhudhu za mu kama bi zalika rajul za mu yi za mu kama wannan mutum da muka gan shi gashi da ya sha giya amma ba wai yana nufin duk inda suke kar a musu sallah ka da wannan shi in fasin yayi to shine aka ce mu rike shi da wannan hukuncin amma ba yana nufin a ƙi musu sallah ba kwata kwata ba yana nufin kwata kwata a ƙi musu sallah da yake cewa za mu kama wannan mutum cewa ga laifuffukansa shi ne abinda malaman fikin yawanci suke kawo cewa kar a nemo manyan mutane masu mutunci masu wato faɗa aji da masu ƙima kar a nemo su wajen yi masa sallah a nemo wasu mutane ire-irensa su zo su yi masa sallah wannan kuma saboda horarwa da kuma wato tsawatarwa ga masu bin irin wannan hanya an bayyanci wannan muna da sauran lokaci ya shiga insha Allah sai mu tashi wa akhbarani ishaq ko abin da karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk